الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna mawafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna mawafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ana cikin kitabuz zakati littafin da ke magana akan abin da ya shafi zakka da sadaka to a cikin shafi don haka za mu tashi sabon babi na
babu matsalin mutasaddiki wal bahil babu matsalil mutasaddiki wal bakhili wannan babi na magana ma'ana wannan babi al-imamu bukhari ya aka dashi domin yayi magana akan abin da ya shafi mutasaddiki wanda ya bada sadaka ko mai bada sadaka wal bakili da mai ruwa wanda bai ba Allah mai yin sadaka ya ba Allah ne to me bambancin su anan al-Imam al-Bukhari a tarjaman nan sai bai bada amsa ba kaga ce babu masalil mutasaddiki wal bakili to me misalin mutasaddiki mai yin sadaka me sakamakonsa me halinsa wal bakhili shi kuma mai ruwa wanda bai bada sadaka me sakamakonsa me halinsa domin kowanne yanayinsa da sakamakonsa daban kowanne halinsa daban to shine wanda tarjuma ta kunsa to حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن العوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من صديهما إلى ذراعيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها وهو يوثقها ولا تتبع تابعه المسلم الداوز في الجبتين
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد وحدثنا أبو اليمان تؤنن كفي مشيغوانشان الإمام البخاري رحمه الله كما يدي سابا سبو ليلور رواية akan hadisi ɗaya zai kawo hanyoyinsa da yawa a nan ya fara kawo hanya ta ɗaya yace haddasana Musa ma'ana Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki ya zantar da mu al-Imam al-Bukhari qala haddasana Wuhayb yace Wuhayb ya zantar da mu qala haddasana ibn Qawus ibn Qawus ya zantar da mu an abi ya karbo daga baban shi Abi Hurairah radiyallahu anhu ya karbo daga Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi qala abin da yace qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace mathalul bakhili misalin bakilin marwaci wal mutasaddiqi da mai sadaka kowa misali shi kowa sifar shi wasu kuma in sun zo su fassara su ce matsalul bakhil wal mutasaddiqi bambanci saboda yanayin da za a faɗi kowa zai bambanta dan uwansa kamar sali rajulaini kamar misalin rajulaini mutane ne guda biyu alaihi ma jubbatan min hadidin kowanne yana da jabba riga watan min hadidin wadda aka yi ta sulke wadda ake sa a wajen yaki to kaga sai ya tsaya anan bai cike hadisin ba to sai ya ajiye wannan riwaya sai ya dauko wata sai ce wa haddathana abu al-yamani kaga adfu riwayatin ala riwaya adfu riwaya kan riwaya to bari ka ji saboda duk guda ce ba sai ya kawo karshen shi ba riwaya ta biyu za ta kai ma karshen hadisin iyaka dai ka fahimci al-imam bukhari yana da wannan hadisi ta hanyoyi da yawa don haka sai ce wa haddathana abu al-yamani haka na ma yace mun sake riwayar wannan hadisi takan abul yamani shine hakim ibn nafi can kaga takan musa ibn isma'il at-tabuzaki nan kuma ta biyu yace wa haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib qala haddathana abu zinad anna abd arrahman haddathahu أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراكيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لذقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع wannan riwaya ta biyu ta Abu Yamani shine Hakamun Nafi qala ya akhbarana Shu'aib bin Shu'aib ya ba mu labari qala ya haddathana Abu Zinadi Abu Zinadi ya zantar da mu shine Abdullah ibn Zakwan Abu Zinadi saboda haka waɗanda sunayen su kan maimaitu a san su a san alkunyarsu a san nisbar su wannan wani bangare ne na fahimtar hadisi bangare ne na fahimtar hadisi ana ta abu zinadi abu zinadi abu waye abu zinadi to a kiyaye a rike shi ne abdullahi ibn zakwan anna abdurrahman haqiqa abdurrahman abdurrahman ibn hurmus wanda can ka saba jin shi da a'raj ko abu zinadi anil a'raj abu zinadi anil a'raj to wannan a'raj din to shine yau sai faɗe shi da sunansa ba da abinda aka fi sanin shi da shi ba shine lakabinsa an fi sanin shi da arif amma na sai ambace shi da abdurrahman amma bai ambace nisba ba abdurrahman ibn hurmus shine cikakken sunan nashi haddasahu annahu sami'a aba huraira ya zantar da shi cewa ya ji abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yaqul مثل البخيل والمنفق مثال بخيل mai ruwa dangane da abin da bai ba da abin shi bai ba Allah bai yin sadaka bai yin taimako wal munfiki da misalin shi kau mai yin taimako mai ciyarwa kenan mai ciyar da duke shi saboda Allah ai maganin ciyarwa ba sai abinci ba ka dauki kuɗi ka bayar za a yi bukata da su ka dauki abin bukata ka bayar ciyarwa ne ka ɗauki sutura ka bayar infaki ne duk wannan infaki ne to saboda haka kwatankwacin ko misalin mai ruwa baya infaki saboda Allah wal munfiqi da kwatankwacin mai yin infaki mai ciyarwa to kama sali rajulaini annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana daga hikimomin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi da bashi watan uslubi na magana uslubi na magana ma'ana hanyoyin sadar da sako hanyoyin wa'azi hanyoyin kira abin da yasa a in kadiba annabi sallallahu ya ce watan matsalul bakhili wal munfiq abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani shi in baka gane ba to bari ya buga maka misali da wani abin da ka fi gane ba wannan dama ka riga ka san shi to aka buga maka misali da abin da ka riga ka sani to wanda ake so a sanar da kai yanzu to zai zauna zaka fahimce shi zaka rike shi sosai sosai don haka annabi sallallahu ta'ala sallam yake amfani da irin wannan uslubi na buga misali uslubi ne na buga misali da haka wani malami da wani littafi sai samu littafin ar-rasul ar-rasul al-muallim wa asalibuhu fi at-ta'lim ar-rasul al-muallim wa asalibuhu fi at-ta'lim shine ash-shaykh Abdul Fattah Abu Gudda Madina yake to ma'ana manzo Allah sallallahu malami ne na al'umma da kuma irin uslubin shi wajen karantawa uslubin manzo Allah wajen karantawa to daga cikin uslubi sai ya kawo daga cikin uslubin Annabi sallallahu alaihi wajen karantawa buga misali idan manzo Allah sallallahu alaihi zai buga misali sai ce misalin mu'minai masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسحر والحمى إن أنا سوء مازال أنا سوء يبقى مثالي قايد دمو من إيدا تلك سنجي to musu gane ba to ai sun san yadda yanayin jiki da yake in ya tsada yana ciwo yana dan karkare to zai hana bacci duk sauran gaɓuɓɓa za su ɗau zugi su ɗaura daɗi suna taya yatsa yana ciwo ido bai bacci sauran jiki ma duk ba zai huta ba saboda ni suna taya dan uwansu bai da lafiya to haka ake son musulmi su kasance in an taba ɗaya an taba kowa ta kaga wannan kafin annabi sallallahu yayi wannan sai kawo misalin da ka fi sani to shine asalibun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi ta'lim uslubin annabi sallallahu wajen karantawa da haka yace masalul bakhil wal munfiki kama sali rajulaini misalin mai ciyarwa da wanda marowaci kamar misalin mutum biyu ne alaihi ma jubbatani suna da jubba guda biyu kowanne na da jubba min hadidin ma'ana ta sulke irin wanda ake sawa a wajen yaki amma min min sudiyihima ila taraqihima watan sun sa watan daga kamar da ake sa ta kamar za ka ɗauko riga haka kasa kaga za ka fara sanyo hannuwa da kai ya fara shiga to in komi ya yi balance ba inda ya cije ba inda ya kage to za ka jawo ne ƙasa sai riga ta sauko har ƙasa ko amma kaga daga inda ta faro to shi ne annabi sallallahu ya ce fa ammal munfiqu to kaji kowa yadda zai sa rigar da bakhilu da munfiqu to amma bari ka ji abin da zai bambanta su fa ammal munfiqu amma shi mai ciyarwa fala yunfiqu illa sabaga ba zai ciyar ba illa sabaga sai ta ƙara yawa kaga riga kana in dai ta yalwata kana sa ta tana ƙara budawa in ta buda sai gabar ta ƙara shiga sai ta ƙara zubowa ta ƙara shiga ta ƙara zubowa to awwafarat ko kuma ta ƙara yawa rawi na shakka sabaga ce kowa farar ba ka sai zo da lafazin guda biyu domin mi domin ya samu watan dacewa illa sabagat awwa farat ala jildihi sai ta zubo ga jikinsa hatta takhfiya bananahu har ta rufe watan bananahu yatsunsa hannuwansa ga baki daya wata afu wa akarahu kuma ta zubo saboda tana da yalwa ko ina ya shiga kai ya shiga nan wajen kirji ya sauka to za ta sauka har ta zubo ga ƙasa yadda in ka yi tafiya ma tana sharar sawunka alamar ta zubo kenan to kaji wannan misali ne ba kamar da zamu zo insha Allah wajen bayani shi to wa ammal bakhilu amma marowaci fa ya sa rigar tashi take kamar yadda munfiqu mai cewa take yace fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha shi kam ba zai yi nufin ya ciyar da komai ba duk lokacin da ya ne ya ciyar da wani abu shi mun fiku saboda rowarsa da ta kama zuciyarsa illa ladhiqat kullu halqatin kowace gaba daga jubban nan sai ta makale ta matse ta takure ta tattara kaga in riga ta tattara ba ta wucewa gaba sai zan ba ta wucewa in kai ne sai zan bai wucewa in wajen kirji ne sai ta kame duk ta tattare nan gurin ina magana zubowa babu to haka wanda yake bakhili illa laziqat kullu halqatin sai kowace gaba ma'ana hannu riga halka ne saboda yana kewaye hannu wajen wuya nan wajen kirji shi ma halka ne saboda yana kewaye kirji to shine sai ya dan fare makana ha daidai inda yake ya cije bai wucewa kamar riga ce tai ma kadan in ka zo zaka sa ta ba wuri ba za ta ci kuikuyi ba sai ta tattare in wajen kirji ne saboda ta yi kaɗan sai ta tsaya nan gurin a yi ta daga a yi ta daga ta kyaucewa fahuwa yi wasu ha falatattasi'u yana son ya buɗa yana son ya buɗa amma falatattasi'u ba ta buɗuwa to haka zuciyar bakili take ko ya yi niyayyin sadaka to zuciyar da son duniya da kwaɗayinta sai ya zo ya tattare sai ya hana shi yi amma shi wancan saboda watan munfiku ne dama ya saba da yayi niyyar zai yi sai zuciyar ta bude sai ta yi yalwa kamar yadda rigar nan take budewa kowace gaba ta shiga har ta zubo haka ma aka aka misalta halin shi wasu kuma suka ce a'a an misalta ita dukiyar ce ba zai taba ciyar da ita ba sai ta karu yana ciyar da ita tana karuwa yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat yurbi sadaqat Allah na dada dukiyar da aka bada sadaka a cikin ta dukiyar da aka ciyar saboda Allah a cikin ta tana da ruwa to wannan abinda malamai suka yi maganganu akan wannan akwai maganganu da aka da al-Imam al-Khattabi yayi bayani shamili akan me ma'anar wannan hadisin gabaki ɗayansa me wannan hadisin ke bayani gabaki ɗayansa ya ce wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ne akan mutum biyu mai ciyarwa da bakhili marowaci wanda baya ciyarwa sai aka buga misali da riga wadda take ana sanyo ta tun daga sama a fara sa hannuwa a sa kai sannan ta zo wajen kafadu ta wuce kafadu ta zo wajen kirji ta wuce kirji to wannan in ba yalwatacciya bace to tun daga can saman nan za a yi taka-taka ba ta wucewa to amma in yalwatacciya ce ma'ana ba za ta wuce za ta wuce kaga ta wuce wajen kirjin mutum wajen maman shi kenan har ta wuce har ta zubo ƙasa har ta zamo tana share saboda ta sauka tana share sawun mai ita ya ce wannan shine misalin mai ciyarwa da wanda bai ciyarwa wanda inda mara ciyarwa ne shi za ta tattare tuncin wuyansa ba za ta kafaɗa ta shiga hannuwa su shiga kirji ya wuce balle har ta zubo ga ƙasa kuma suka ce kamar dai ita ita da aka ce yamhu afarahu ko yamhu afarahu ana magana ne kan ita sadakar mai sadaka sadaka na kankare mai zunubai sadaka na kankare mai zunubi amma kaga zahirin lafazin ya ce yanku ita riga saboda ta zuba ƙasa za ta rika share sawunsa inda ya taka to aka ce ma'anarsa za ta share zunubansa da laifukansa wannan shine sadaka tana share zunubai sannan kuma tana yalwata zuciya in kana sadaka zuciyarka za ta yalwata ka zama in ka tashi baka ji komai za ka ji ma hankalinka bai kwanta sai ka yi amma wanda bai saba ba zuciya ta watan rowa ta zauna ba zuciyarsa ko ya yunkuri yayi sai shedan sai son duniya sai ruwan duk sai su motsu ka dauki dukiyarka ba sai didi ba ka ka ba wani ba aikin da ya maka ba komi ka dauka ka bashi sai da ka wahala ka sha rana ka sha ruwa kai ta cin kasuwa kafin ka samu wannan ribar kuma ita za ka dauka ka ba wani son zuciya sai hana shi don haka duk lokacin da ya yunkuri laziƙar kullu halkatin makanaha to shi ne manasa ta ba'ahul hasan ibn muslimin an tawusin fil jubbatain hasan ibn muslimin tabi'ahu yayi mutaba'a da ibnu tawus shine al-hasan ibn muslimin tabi'ahu yayi wa ibnu tawus mutaba'a a cikin mifil jubbataini a riwayar jubbataini domin ya zo a lafazi biyu jubbataini junnataini to a wannan lafazi na jubbataini hasan ibn muslimin yayi muda yayi mutaba'a ma'ana riwayarsa ta marawa ibn riwaya ibn dawus baya an dawus daga dawus
وقال حنظلة عن آوس الجنتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن عمر سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان
وقال hanzalatu an طاوس to wannan mutaba'a kar mu wuce wannan mutaba'a da yace taba'ahu ya bai mutaba'a to ai wannan mutaba'a ba hadi isnadin ta ba ba ka isnadin ta ba a ce daga wani hawa ne daga wani hawa ne babu ko to da haka an yi mai kenan an yi taliki to wannan taliki me mafuskantarsa mafuskantarsa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan mutaba'a kitabul libasi babu jaibin kamisi waƙala hanzalatu an ɗawusin junnatani hanzala ya ce daga ɗawusu junnatani shi kuma abin da ya ruwaito to ai riwaya hanzala shi ma ba a ruwaice ta ba a kawo isnadinta ba bai yi wasu ta ba liman bukari kawai ce waƙala hanzalatu an ɗawusin junnatani to shi ma wannan ta'alikin al-Imam al-Bukhari ya ambace shi wacancan ya ka wannan riwaya a kitabul libasi kuma mu'allaka kuma ita ma wannan riwaya a kitabul libasi yayi ta'alikin ta to amma al-Isma'ili ya ruwaye ta takan Ishaq al-Azru'i takan Hanzala can aka samu isnadin ta lafiya lau an yi waslinta tiryan tiryan hakkan Hanzala ne shi ma abin da ya ce junnatani garkuwa biyu ma'ana sulke riga ta sulke shi ne can ya ce min halilin jubbatani min halilin nan kuma ya ce junnatani وقال الليث حدثني جعفر عن ابن حرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جنتان الليث بن سعد عند امام البخاري يجي حدثني جعفر يجي جعفر يا زنتدني ان قال ليس ليس ياتي ليس بن سعد ياتي حدثني جعفر جعفر ياتي ان ابن يا زنتدني ان ابن حرمزه يا كربو عبد الرحمن بن حرمز عبد الرحمن بن حرمز شيء عارف ديت yana da kyau a riƙe ya zama da in yi ambaci rawi da sunansa na hakika an gane shi in yi ambace shi ko ba nisba an gane shi in yi ambace shi ma'ana da laƙabin shi an gane shi domin shi abdurrahman na hormus din nan yana ambatun shi da araji ya ce an abi zinadi anil araji an abi huraira an abi zinadi anil araji an abi huraira to a gano in ya ce an araji an san abdurrahman ibn hurmuz in ya ce abdurrahman ibn hurmuz ko ibn hurmuza an san a araji diddin shi din ne in ya ce watan abdullahi ibn zakwan shi ma haka nan shi abu shi ne abu zinadi to saboda haka qala yace sami'tu abu huraira abdurrahman ibn hurmuz shine a'rij yace naji abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace junnatani watan garkuwa biyu ma'ana rigar sulke biyu imam al-bukhari ya kawo waɗannan riwayoyi don su nuna maka bambancin lafuzzan da ke tsakanin riwayoyi can jubbatani nan junnata ne shi ne abin da ya bambanta su sai kawo riwayar junnata ne ya kawo riwayar jubbata ne to
babu sadaqatil kasbi wat tijarati mm لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا إلى قوله أن الله غني حميد babu sadaqatil kasbi wat tijara wannan babi na magana akan sadaka wadda ake itibarin ta a matsayin sadaka wadda take sadaka ita ce wadda aka yi daga halal halaltacciyar dukiya ba ka yace babu sadaqatil kasbi sadakar da kai daga tsururi na halal wat tijarati sadakar da kai daga kasuwancinka na halal domin akwai tsururi na haram akwai tijara ta haram to sadaka wadda ta karbi sunanta na sadaka wadda take da lada wadda take karbabba domin Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki don haka sadakar da aka yi daga halattacciyar daga halattaccen tsururi da kuma halattacciyar tijara kasuwanci kasbi tsururi hanyar da za ka bi ka samu kuɗi tsururi ke ne amma shi tijara ka sau ka sayar amma yanzu kana yanka akai fa hanyar kace ta tara kuɗi na yanka akai fa kana shushana hanyar kace ta neman halal ɗinka da za ka ci ka yi ma wani ya biya ka kana ɗinki hanyar kace ta neman kuɗinka ka yi ma wani ya biya ka to kasbi kenan kasbi kenan amma yan ce tijara ita sai ta hada da ka sau ka sayar ainihin ka akwai babin da yake sayarwa mai shusha na babin da yake sayarwa mai dinki mai saka babin da yake sayarwa misali ana kawo mashi ne yayi to wanda ake ce da shi tsirfa eh kamar sana'a hannu da sauransu duk kasbi ne to kuma akwai lokacin da in ka ce kasbi yakan yi ya haɗe tijara da kuma abin da ba tijara ba domin ita ma kasuwancin ai hanya ce ta neman abu ka sawo ka sayar ai ka sawo ka sawo ka sayar dan ka ci riba ka samu abin da za ka yi lalurorin ka ai shi ma kasbi ne amma yan koma an wawware yan ce kasbi daban tijara daban ko kuma ka dauke shi zikirul khasini ba'd al'am yan ce kasbi tijara ma ya kusa tijara kuma wani bangare ne na kasbi kaga ya zama zikirul ammi zikirul khasi ba'da al'am to amma a fahimci shine wannan kasbi li qawlihi ta'ala saboda fadarsa madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا على الإمام البخاري سيفارة دون آل domin me domin ta tabbatar ma sadakar da ake bukata kai wadda ake umarnin ka kai da dukiyar halal banda ta haram sadakar da za ka yi a karba wadda kai da dukiyar halal ba ta haram ba ciyar wadda za ka yi ka karba Allah ya karba wadda aka yi da halal ba da duke haram ba sai ya kafa hujja da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dada dan abin da kuka tsururuta anan malaman tafsiri suka ce tayyibat yana da ma'anoni guda biyu har ma fiye da biyun ma dan ce tayyibat jam'u tayyibin wa tayyibu alhalal abin da yake halal halal tayyib kenan halal wa tayyib halal kuma tayyib yana zuwa mai kyau mai kyau kamar yanzu a noma abinci wannan shinkafa ce irin gwamnati din nan caroline wannan kuma irin ɗan kukuma ɗin nan mai baƙi kuma ta kakkare kaga ba ɗaya suke ba ko wannan ce tsayin wannan kuma a yaren larabci sai a ce habib wannan mara kyau ce mara kyau ce ko kuma dawa wannan kaga mai kyau in ai abincin da ma zai yi kyau wannan kuma in ai abincin da zai baki kirin to wannan a wajen suna wannan sunan tsayin wannan kuma habib misali ko kuma dabino wannan mai kyau ne lafiya za ka ci ka ji daɗi a ido ga kyau amma kuma wannan ba daɗi ga baki kuma ba kyau a ido khabis kenan to wannan tayyib din wanda yake mai kyau to shine tayyibat din in za ku ci ku ba Allah to ku ba Allah mai kyau ba sai wanda ba ku so ba ba sai wanda ba ku so ba kun tattara wanda ba ku so shi za ku ci ba Allah abinci an kiba da shi sai ya kai yana bashi ya ce ɗauko abincin nan ka ba almajirai shi ina ji yanzu ya fara bashi shi da kanshi mai shi ya ce ya fara bashi a bai ba da shi mutum yana tsayyib sai da kai khabir to don haka Allah ta'ala ce an fi min ɗayyibati ma ka sabtun in an ɗauke shi ta fuskar watan jayyid ba radi'u ba kuma ɗaukar shi ta fuskar halal halal halattacciyar dukiya ita za ka ciyar don ita Allah zai karɓa ba da lada a kanta ba ta haram ba za ka ci an fi kumi tsibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka nan daga abin da muka fitan muku da shi min al-ard na albarkatun ƙasa aka ce akhrajna lakum min al-ard zai iya yiwa daga albarkatun ƙasa dinari ana haƙo shi daga ƙasa azurfa ana haƙo ta daga ƙasa watan kuza da sauran duka abubuwan da ake fitarwa daga ƙasa to ku ciyar da gare su wasu kace a abinda kuka noma shine mimma akhrajna lakum min al-ard abinda kuka noma to ku ciyar saboda Allah daga wannan daga dada dan abinda kuka ciyar wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamu al-khabitha wala tayammamu al-khabitha kada ku nufi khabitha mummuna khabith kamar yadda can tayyib ke da ma'anoni halal tayyib jayyid tayyib mai kyau tayyib ne shi ma to haka wajen khabith din shi ma haram khabith mara kyau radi shi ma khabith to duka shi ma a wancan ma'anoni don haka in za ku ba Allah to ku ciyar daga kyakkyawa wala tayammul khabisa kuma ku ciyar daga halal wala tayammu kada ku nufi al khabisa mummuna mara kyau sai kun tace mara kyau mutum da yake da gonar dabino da aka yanka to za a yi zakka sai an ware an ware mai kyau ana ta ware mai kyau duk inda aka kai ga cinta sai a ce aje shi nan da an kai ga cinta sai ce tara shi nan sai da aka tara cintan to ita ce za a bayar zakka cintan ita ce za a bayar sadaka sai Allah ta'ala ce wala tayammumul khabitha kada ku nufi khabitha mummuna mara kyau min hutun fiqun daga gare shi za ku bayar ko wala taymamun khabitha kada ku nufi al khabitha haram dukiyar da kuka tara ta haram min hutun fiqun ku ce daga gare ta za ku ciyar a a wadda take dai ta halattacce hanya kuka samu to da ita za ku ciyar Allah ya karba min hutun fiqun hmm ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه walastum bi akhidhi ku fasani yau da ku ne kuke da haƙƙi kan wani ya ba ku wannan duke ba za ku asa ba kake bi mutum buhuwa na caroline sai da ya tashi sai ya auno maka dan kukuma ko kuma ya auno maka irin shinkafa mara kyau haka ne eh wanda za a gere na ta amma yanzu ta wuce reni eh ana da lafiya kenan ta wuce reni Allah ya lallafa to irin wannan in ya biya ka da wannan ba za ka karba ba sai Qur'ani ce lasu bi akhiri abinda zaka ce mai ni da na baka shinkafa ta lafiya lau kyakkyawa ni da na baka gero na mai kyau shar shar shar ni da na baka dawa ta lafiya lau ka dauko wannan ka bani lasu bi akhiri ba za ku karba ba ma'ana da za a kaddara ku ke bin wani haƙi ya biya ku da wannan lastun bi akhiri ba za ku karba to ya abinda ku da ku aka ba ba ku karba za ku ba Allah ku ba kuna da bukata Allah da za ku bai da bukata don haka yace ubangiji baraka ta'ala mawadaci ne mawadaci ne gabarin wannan infaqin naku illa an tughmidu fihi in kuka karba illa an tughmidu fihi sai in kun kauda kai sai in kun sai in kun yare amma in ba ku yahi ba zai ce a'a ba irin ta na baka ba don haka ka je ka nemo irin wanda na baka ka bani wannan magana ma ta wuce eh bai ma son wannan magana ma a je a kawo mai irin tashi aga illa an tughmidu in in kuka karba sai in kun yi yafiya igmadi ko taqmidi rin sa ido mutum ya maka abu sai kai kamar baka gani ba sai ka kauda kai to ana ta'birin yafiya da rangwame da kauda kai rangwame da kauda kai sai a bace shi rin ido ya rin ido ya yi kamar bai gani ba to shine illa an tughmidu sai in kun kauda kai kun yi kamar ba ku gani ba ma'ana kun yafi wata ibara kuma illa an tukmidu sai in kun kau da kai saboda hatta kai ga in aka biya ka da abin da yake mummuna kai ka ba da mai kyau to za ka ce don Allah ka aje ban ma son ganin abu in na ga abin mara na ɓaci yake ka ka karɓa amma baka son ganin abu saboda ni saboda ranka na ɓaci in ka ga abin illa an tukmidu sai in kun kau da kai wasu kace illa an tubmidu sai in kun tauye illa an tubmidu sai in kun tauye mana yana da ma'ana biyu shi kuma kun tauye za ku ga lalle ba a yi muku daidai ba an kware ku duk wanda ya ba ku ya biya ku da irin wannan za ku ga ya kware ku ko kuma a to gaskiya irin wannan ban karɓar buhu ɗaya irin wannan in baka mai kyau sai in za ka ba buhu ɗaya da kaza kaga wannan ya nakasa darajar ta kenan saboda ya san ba ta kai tashi ba wanda ya bayar to duka ma'anar illa an tuhmitu ko kuma sai in kun yi afwa kun yi rangwame kun ya fi sai to tunda ya ka kawo ba komi a jenin shi kenan alaka ba komi ba komi ba komi ya yafe mashi kenan ko ya yafe mashi to sai in kun yi yafiya illa an tuhmitu sai in kun kawo da kai kun yafe Abdullahi ibn Abbas tarjumanin ƙoran ya ce anan Allah ta baraka wata alana umarni ne da ciyarwa daga dukiya wadda take kyakkyawa ta halal kuma mai kyau kuma ubangiji na hani dangane da yin sadaka in za ka ba Allah sai abin da ya lalace sai abin da yake mara kyau shi za ka ware ka ce Allah za ka ba ma'ana za ka ba sadaka to wannan Allah na hana yin hakan ya ce wala ta yammamul khabith aka gani min hutun fi qul wala sun bi akhirihi illa an tuhmitu fi to shine Abdullah ibn Abbas yace fa inna Allah domin Allah tabaaraka wa ta'ala tayyib mai tsarki ne mai dadi ne sannan kuma bai karba sai mai kyau saboda haka wala ta yammamul khabisa anan a dalilin sauka wannan aya aka ce lansaru ne manoman dabino a madina kowa ya noma dabinon shi in gona shi ta kai sai ya ɗebo an yi wata igiya kamar ta shanya tsakanin ginshiki da ginshiki na masallaci to wannan irin abin nan na dabino to shine za a ɗauko a riƙa rara yawa saboda fukara su taho ba sai su tumbe kowa ba da sun zo kawai su ɗiba su ci to wannan ne lansaru ke yi in gonan mutum ta kai sai ya ɗebo ya kawo ko ta zakka ko kuma ta sadaka ne kawai to wasu saboda son abin duniya ba su son su bada mai kyau sai sun cince mara kyau sai su ɗauko mara kyau sai su zo su lallaka su aji da an ɗauko ta mutum ya ya cinjima ya zaci dabino ne mai kyau ko da zai ji ba sai ga shaidar da zai dabino sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض حيضوا كرشي وسكما سكتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da shar'anta ko shar'anta watan zakka kono to sai wasu suka rika kawo da bine marasa kyau zakka kono da ake bayawa ta hidda kai to maimakon su kawo mai kyau sai tsuntsinci da binan da suke mara kyau sai su haɗo irin wanda yake watan mara kyau ɗin nan ko ya riɓe ko ya baki ko bai kai bai bushe to irin wannan ya riga lalace to shi za su tattara yadda ka san menu to da suke tattara sai su kawo to shi ne sai Allah saukar da wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum a takaicen takaitawa dai wannan tarjama da Imam Bukhari ya kawo bai kawo mata hadisi ko ɗaya ba sai ya wadatu da wannan aya cewa watan ciyawa sadaka da zakka wato duka suna karbar abin da aka bayar mai kyau ne shi Allah yake karba mai kyan nan shine Allah tabaraka wataala yake karba wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid wa alamu kusani anna Allah dahir ubangiji ghaniyyun mawadaci ne gabarin infakin ku ko ku ciyar ko ku ciyar ubangiji wannan ciyar ba ta karar da ubangiji da komai in ba ku ciyar ba bai rage mulkin Allah da komai ba ciyarwa ku ta amfana don haka ganiyun maudaci ne gabarin wannan abin da kuka ɓoye kuka ƙi ciyarwa mai kyau ɗin hamidun aka ce abin yabo ne hamidun ya zo da maloli biyu aka ce hamidun fa'il ne mai ma'ana maf'ulun kamar katilu mai ma'ana maktul katilu sai a ce kasashe ai ma'ana maktul kenan to haka hamid abin yabo Allah da ya ce ku bayar shin dukiyar ba tashi bace sai kamata ya ku gode mashi ya ba ku don haka in ya ce ku yi ku yi kawai in ya ce ku ciyar ku ciyar ma'ana kun gode masa kenan hamidun abin gode mawa ne tabaraka wa ta'ala hamidun in kuka ciyar kuma dukiyarsa ce wa fi kumi ma ja'alakum mustaqlifina fi kuma tare da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gode sai ya sakamako sai ya gode sai ya sakamako kaga hamidu zai zan ma'anan zai zan da ma'anan maf'ul kuma zai zan da ma'anan fa'il abin yabo kuma mai yabawa in an yi yadda ya ce to amma wancan dai mahmud din ya fi malaman tafsiri sun fi tafiya akan shi babun ala kulli ala kulli muslimin sadaqa man lam yajid falyamal bil ma'ruf wannan babi yana magana akan kowane musulmi fa an dora mashi sadaka ala kulli muslimin sadaqa sadaka don haka wasu ka kalle shi ta fuska biyu ala kulli muslimin sadaqa aka ce zakka ce in an dauki ala din nan na wajibci ne ba abin da ya wajaba sai zakka farilla amma zakka ta tadawi zakka wannan ta ganin dama ma'ana sadaka ta ganin dama wannan ba dole ba ce ganin dama ce in kayi a baka ladan to suka ce sadaka ce ta nafila ma'ana ta tadawi don haka ita ba ta jiran kowa ba sai ka mallaki nisabi ba ba sai ka mallaki nisabi ba ko dan dabino ɗaya gare ka ka bara biyu ka ba da rabi sadaka ittaqun nara walau bi shiqqi tamra mun to shi a can ba ko ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga shiga wata koda da tsagin dabino rabin dabino ballin dabino saboda haka la kulli muslimin sadaqa faman lam yajid wanda bai samu abin da zai sadaka da shi ba don a san muhimmancin sadaka ba karami bane sai ce to falli ya'mal bil ma'ruf ya aikata wani aikin alkhairin da zai tsaya matsayin sadaka ya aikata wani aikin alkhairin da zai tsaya matsayin sadaka ayyukan alkhairi suna da yawa kaga kaya akan hanya ka dauke ta daga wani ya taka kai sadaka kai ma'rufi ka ga najasa wani yaro ya zo ya najasa tsakiyar hanya wani zai zo taka bai sani bai bata kayan shi bata jikin shi sai ka zo ka sa shebur ka katse sai ka zubar gefe inda ba a takawa ma'arufi ne kai sadaka in ka ga kwalba kan hanya kan wani ya taka yanzu yanzu wata kila tana zama sanadiyar rayuwar shi ko kuma kwantar da shi sai ka maza ka ɗauke ka jefar gefe inda ba a takawa kayi ma'arufi don haka kayi abin da ya tsaya matsayin sadaka saboda Allah na nufin bayansa da alkhairi in ba ka da abin da za ka yi sadaka to an buɗa maka hanyoyin wasu ayyukan da za su tsaya matsayin sadaka saboda Allah tabaraka wata'ala mai nufin alkhairi ne da bayansa
حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه حدثنا صليب بن ابي برده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفق نفسه ويتصدق قالوا فان لم يجد قال يعين ذا حاجه المرحوم قالوا فان لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة هذا كينا وأن الترجمة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل كوفا ليعمل يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملحوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة وأن الحديث مسلم بن إبراهيم يا ذا تدمو قال يتحدثنا شعبة يتي شعبة بن الحجاج يا ذا تدمو قال يتحدثنا سعيد بن أبي بردة يتي سعيد بن أبي بردة يا ذا تدمو عن أبي يا كربو دقبابنشي سعيد بن أبي بردة daga baban shi waye baban shi shine Amir ibn Abdullah Amir ibn Abdullah dan dan Abu Musa al-Ash'ari ne an abihi shi kuma ya karbo daga baban shi shine an jaddihi daga kakanai kaga yadda magana take Sa'id ibn Abi Burda shi kuma an abihi daga baban shi Abu Burda shine Amir ibn Abdullah ko to sannan shi kuma Amir ibn Abdullah daga Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ba sunan shi bane alkunya shi ce amma sunan shi Abdullah ibn Qais al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari amma an fi sanin shi da Abu Musa al-Ash'ari to wannan jikan Abu Musa ne ya karba daga dan Abu Musa dan dan Abu Musa daga Abu Musa al-Ash'ari din to shi ne ana bi an jaddihi anin nabiyyi sallallahu ta'ala sallam kaga daga cikin asraru na wannan isnadi kaka takan uba watan jika takan uba takan kaka yace anin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abu musa al-ash'ari yace naji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala kulli muslimin sadaqa sadaqa sadaka ta tabbata ala kulli muslimin a bisa dukkan musulmi anan malamai suka ce wannan watan ba umurni bane ko kuma na ijabi ba an wajabta bane wasu suka ce a a cewa alakam ya nuna wajibi ne ala ya nuna wajibi ne amma sun ce a a nadbi ne mandubi ne mustahabbi ne ba dole bane amma suka ce a'a ala kulli muslimin sadaqa sadaqa ce ta tadawi don haka ala ta tabbatar da ba maganar ganin dama bace dole ce babu maganar nadbi ijabi ne ala kulli muslimin sadaqa sadaqa sadaqa ta tabbata akan wuyan kowane musulmi in dai mutum yana da abin da zai domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah bai sanya tsanantawa ba Allah ya san baka da yace dole sai kai Allah bai ce haka ba fa qalu sai sahabbai suka ce ya nabi Allah ya annabin Allah da wanda suke kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ya rasulullah amma ba su kira tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya kwatse su ya hane su ce la taj'alu la taj'alu du'a ar-rasuli ko kaɗan kan kuma yi da kiran manzo Allah irin yadda kuke kiran junan ko kusa ya nabi Allah ya rasulullah faman lam yajid to wanda bai da abin da zai yi sadaka ba qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amalu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu to kai ya rafa shi fa mutocan al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla don haka yaje yayo kwadago kada ya zauna shi bai da abin da zai sadaka to da me yake masarufin shi me yake bukatar shi a yaje yayi kasbi shine ya'malu bi yadihi yaje yayi aiki da hannu aikin karfi yayi faskare yayi noma yayi ga aiki yayi duka abubuwan da zai iya yin kasbi ya samo ya taho gida to in ya samo fa yanfa'u nafsahu zai amfana da kanshi farko ya ciyar da kanshi ya ciyar da iyalan shi to in wani abu ya rage wa ya tasaddaku kuma ya sadaka ko mai kankanta shi to haka kar mutum ya zana kaga wannan hadisi yana tabbatar mana sadaka ba ta masu kuɗi bace kawai kamar yadda wasu ke fahimta in an ce a ba saboda Allah sai ce to wannan su alhaji wani kenan su alhaji wani ta shaha ba kowa ta shafe shi yadda alhaji wani ke son aljanna ko wasu gwamnatoci ke son aljanna kowa ma na son aljanna don haka wajibi ne kowa ya yi takar-takar kuma yadda ba su son su shiga wuta kowa ma ba su shiga wuta don haka ka kare kanka ita kunar wani bishiki tamra don haka je ka yi kwada ko in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da hannunka kaga wanda ya aiki da hannun shi yana da jari bai da jari wanda zai kai ya so ya zuba shago bai aiki da hannun shi in ka ji magana aiki da hannu ya je ya faskare ya je ya noma ya je ya kaza irin dai abin da kwadago zai yi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yanfa'u nafsuhu wa yatasaddaqu ya amfanar da kanshi ya ciyar da kanshi yayi sadaka abin da ya rage yayi sadaka don haka kaga ko kwadago mutum ya tayi ya samu naira dubu ta ne a matsayin shi na lebara kada ya jabe ya samu wata goma da ya tabbanin ko 20 cikin dubu din wanda ya bada ita sadaka qalu sai sabai su bai lamai jin to in bai samu dama wannan mafa zai iya yiwa kwadagon bai da lafiyar da zai je kwadagon bai da lafiyar da zai je kwadagon bai da shi ko kuma a'a a garin ba kwadagon sai a yini ana neman kwadagon ma babu a yini ana neman lebarancin ma babu kamar lamai jirke fa illa mai jirke qala yu'inu dhal hajati al malhufa annabi sallallahu ta'ala sun ce kada dai yadda bai yi wani aikin da zai tsaya mata sadaka ba don haka ga wata hanya in wuccan ta toshe to ga wata maza Allah ce to ya taimaki ma'abocin bukata sai ka ga wani ya taho ba kawai ne ya taho da dan hatsin shi ya kullu yana neman shi kasuwa kawai ke nema bai taba shigowa gari ba don haka bai san ina kasuwa take ba ba Allah da Allah ina kasuwa take sai ka aza shi kan hanya in ka aza shi kan hanya ka biya masa bukatarsa ko kuma a wani wanda ya zo cikin tsananin bukata ka ce kai kan baka da an rubuto mishi magani asibiti an baka da magani baka da kudin magani kuma don haka je wajen alhaji wani irin waɗannan abubuwan yana ma cewa yana ciki yasu sai ka taimake shi kaga yu'inu dhal hajati al malhufa wanda ke cikin tsananin bukata qalu sai sahabbai suka ce fa illam yajid to in bai samu wannan ba fa bai samu wani mutum wanda ke da bukata ba ba wani wanda ya taho ya ce mishi yana da bukata ko ai bukata sai wani ya taho ne to bai samu ba aka ce to akwai kuma wata hanyar daban har yanzu dai yin wani aikin da zai zama matsayin sadaka bai kuce masa ba don haka falli ya'mal bil ma'rufi wannan aikin ma'rufi aikin alkhairi ma'anan ma'rufi abinda shari'a ta sani abinda shari'a ta bashi gurbi abinda shari'a ta san da shi abinda shari'a ta ce mai kyau ne ta san shi shi yake ce ma'rufi don haka kaga kazanta a tsakiyar hanya ka kawar kai ma'rufi kaga kaya kan hanya ka kawar kai ma'rufi kaga wani zai fada rami ka kare shi ko kuma kaga rami sai ka samu wani abu saboda ana yawan bi sai ka dora katakaiye don ka dade don kan wani ya taka ya fada kai ma'rufi duk wannan fuskan ma'arufi tana da yawa don haka sai aka cika da ita in baka da kuɗi baka iya zuwa kai tsururi wani mai bukata bai zo maka ba da zaka biya bukatarsa to shi ma'arufi ko ba ce budaddiya don haka in ka taimake shi kai abin da yake kwatankwacin sadaka falyamal bil ma'rufi wal yumsik an sharri kuma ka kame gabarin sharri domin cewa aka yi ka amfanar da halitta duk waɗancan da aka ce ka ba sadaka halitta Allah ce in ba ka da aka ce tashi jeyo kwadago ka samu ka ba su ka amfanar da su ba ni iyawa to ka zanna in ya zo maka ka taimake shi ka biya bukatar shi ka gani ka taimake shi ko ya ce ba ni iyawa ko ko bai zo ba to bai zo ba to ka samu wani aikin alkhairi kai kuma ka kame gabarin sharri waɗannan dai da ake ta tilasta maka ana ta matsa maka ka amfanar da su ka amfanar da su to kar ka yadda ka cuce su in ka kame hannu baka cuce su ba da hannunka ka kame bakinka baka cuce su ba da bakinka ka kame idan ka baka cuce su ba da idan ka ka kame kunnan ka baka cuce su da kunnan ka ba to wannan ɗabi'a ta tsaya matsayin sadaka a gare ka fa innahu fa innaha lahu sadaqa wannan ɗabi'a hadin khasla fa inna hadhihi al-khasla wannan ɗabi'a ta ma'rufi da kamewa ga barin sharri lahu sadaqa sadaka ce ga wanda yayi ta ma'ana yana da ladan sadaka alhamdulillah
Allah ya ce a yi sadaka da dukiya halal. To sai mutum ya yi sadaka da dukiya haramu. Wayan da ya ba sadaka sai suka ce Allah sa ka mini alkhairi. Mun ji zacin sadaka biyu da amfani. Sannan a ta fa.
ita addu'a sai Allah zai Allah zai karba Allah zai karbi addu'a eh Allah ya saka masa da alkhairi to zai samu wannan amma mujarradin lada ita ladar sadaka ko wanda ka baya yayi addu'a ko kai yayi addu'a da ɗaya lada in dai Allah ya karba za a bada lada eh ba ba a jiran sai ya sai ya gode ko sai ya yi addu'a don haka Allah in bai karbi sadakar ba zai karbi addu'a waɗanda suka yi zai karbi addu'a waɗanda suka yi ko shi ma kan shi wato akwai maganganu da yawa akan wannan na sadaka da dukiyar da ba ta halafa misali malamai suna da maganganu da yawa akan shi alhamdulillah